أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الفاتح سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القطب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأبطال الشك السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم العلباسي الشك السيد إبراهيم إنياسي رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama da aran lokaci muka sake dawowa karatu wannan littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adabi littafin ruhul adabi littafi ne da maulan shekul islami wa sa'adatul anani a shekh ibrahim iyas ya rubuta da dinna ma dukkan al'ummar musulmi hanyar saduwa da Allah lami lafiya a idan yan uwa ba su manta ba a wannan shine zama na tamanin da hudu a jerin karatutukan da muke yi wannan shine zama na tamanin da hudu wanda a baitin da muke fassarawa shi ma baiti ne na tamanin da hudu zama na tamanin da hudu baiti shi ma na tamanin da hudu inda muke magana baitin da ke cewa wa nasihil ikhwana wasmu sahibi ahlal muru'ati min al aqari to mun karanta muna cikin sharhin wannan baiti ne inda muka zo yin magana akan fa'idar yin shiru fa'idar idan ba alkhairi zaka faɗa ba kai shiru kamar yadda annabi ya jawo hankalin mu to anan ne muke yin karatu ba mu kai ƙarshen bayani bisa fassarar wannan hadisi da manzo Allah kuma ko mun kai ƙarshen bayanin hadisin da annabi ke magana yin shiru ɗin to kuma yi muke bayani akan maganganun malamai wanda a wannan rana ta juma'a 26 ga watan biyar wanda ya daidai da a shekara ta 2023 haihuwar annabi isa dan maryam wanda ya daidai da ainihin a biyar a shida shida ga watan a zulqa'ada shida ga watan zulqa'ada shekara ta 1444 hijira annabi daga makka zuwa madina a za mu tashi inda malam ke cewa wa qad kharaja ibn sa'd an sa'id bin bin abdurrahman ana bi qala tafakhara qaumun min quraish ibn sa'd ya fitar daga sa'id dan abdurrahman daga baban shi yace tafakhara qaumun min quraish fa zakara rajulun ma indahu fa qala muawiyatu lil hasan bin ali ibn abi talib radiyallahu anhu ما يمنعك من القول فما بك لي للسان قال ما ذكروا مكرمة ولا فضيلة إلا ولي مهدها ولي لبابها ثم قال فيما الكلام وقد سبقت مبرزا سبق الجيال من من المدى المتنفس آه ابن سعد يا فتر da wannan hadisi hakan ya fitar da wannan hadisi ta kan Abdurrahman shi kuma daga baban shi yace wata rana wasu daga cikin jama'a Quraishawa sun zauna suna yin alfahari kowa yana faɗan abin da yake da shi na alfahari abin da yake da shi na girma da ɗaukaka fa zakar rajulun ma indahu wani daga cikin mazajen da ke wajen sai ya ambaci abin da yake tare da shi na daga abubuwan alfahari fa qala muawiyatun fa qala muawiyatu sai muawiya dan abu sufyan sai ya faɗa للحسن بن أبي بن أبي طالب رضي الله عنه سيفت أما حسن تن علي تن أبي طالب yace mai ma yamna'uka min alqawli me zai hana ka kai magana na ji kai kai shiru ne baka cewa komai fa ma anta bi kalilin lisani gashi kai harshen ka ba da kusashe bane amma mun ga mutane kowa yana faɗin abin da yake da shi na alfahari kowa yana faɗin abin da yake da shi na girma kowa yana faɗin abin da yake da shi na isa kai kuma kai shiru kala sai imamu hasan yace ma zakaru makrumatan ai dukkanin waɗannan mutanen da suke ambatin abin da suke ambata to ba su ambaci wani abu na girma ba wala fadilatan ba su ambaci wani abu na falala ba illa wali mahaduha fa sai ina da tsantsar wannan abin da duk suka ambata wani babu ha ina da kwayar abin da suka ambata na dukkan girma da ɗaukaka a ya ba zai faɗa haka ba dan Fatimatu Zahra'u ne fa dan Imamu Aliyu ne fa dukkan Annabi Muhammadu ne fa sallallahu alaihi wasallama dukkan wani abin da za a faɗa na alfahari da girma da falala ai ya tare daga wannan gida ne daga wannan gida ya fito cikin ni me zan faɗa duk abin da za su faɗa na girma ya abin da za su faɗa na falala ya abin da za su faɗa na ɗaukaka ni ke da tsantsar wannan abu kuma ni ke da falalar wannan abin da za su faɗa to haka ni ne zan tsaya ina faɗa a na daga girma da ɗaukaka sun makala sanin sai ya yi saɓi baitin waƙa yana cewa kiman kalamu wa ƙarsa battu mubarrizan tabkal jiyari min almadal mutanaffas yace gaske ne ne menene amfanin magana alhali na tsere mata a filin gasan gudu duk wani sa'a na tsere mai sabgal jihadi irin tserewan ingarman doki min almadal mutanaffisi a fagen da ake tsere fagen da kowa yake son ya kai to tuni na tsere ma kowa kowa tuni na tsere mai don haka dan me zan tsaya ina yin wata magana babu wata magana da zan yi wa qala al-qailu wani mai fada da yace wa yujibni samtu tawilu la'annahu dalilun ala al-irfani wal halu mukhbiru yace wai yujibuni asamtu tawilu yin shiru yin shirun ma mai tsawo in yi shiru bana cewa komai yana bani sha'awa li'annahu saboda yin shiru dalilun dalili ne alal irfani bisa sanin Allah shi yin shiru dalili ne bisa cewa kai ka cika zuciyarka ta cika da sanin Allah wal halu mukhbiru halin da kake ciki kawai shi zai nuna makamin da kake kai ba sai kayi magana ba Mulana Hassan al-Basri Imam Hassan al-Basri ya faɗa radiyallahu anhu ya dala tabbata gare shi fi nasihatihi cikin nasiha da yake Ibn Anas Ramadi ga malami da ake cewa Ibn Anas Ramadi yana ce mai wa iyyaka summa iyyaka wal qalaqa wad dajara ka shedinka sannan ka shedinka da raki da kwakwazo kar ka zama to mai raki da kwakwazo wa alayka bis sabri na rika ce ka da yawan hakuri was samti na rika sheka da yawan yin shiru wal hilmi na rika sheka da yawan juriya da dauriya fa innaka taglibu bihin shaytana idan ka dauki hakuri da juriya da yawan yin shiru to zaka rinjayi shedan da waɗannan abubuwa a ila hai zuwa karshen ne na suwayoyin shi min qurratul ainaini fi fadail al haramaini al-tafin da ake ce mai qurratul ainain fi falail falail al-fadail al haramaini shafin shi na goma sha uku to wannan kenan saboda kullum waɗannan bayanai na waɗannan malamai suna nuna mana fa'idar yawan yin shiru fa'idar yawan yin shiru to wannan shine karshen baiti na tamanin da ainihin hudu kai tsaye za mu shiga baiti na tamanin da biyar malai ya gaba da cewa wal mar'u fi dini karinihi hamim in salihan fa salihun wa in bahim can ya ce maka wasahibi ahalal muru'ati min al aqaribi ka rika yin abota da ma'abota mutunci na daga makusanta to anan sai yake ce maka dalili da nace maka ka rika yin abota da ma'abota mutunci wal mar'u shi mutum fi dini karinihi yana kan addinin abokin shi ne kowane mutum yana kan addinin abokin shi ne alhamim wanda yake so soyayya ta gaske in saliha idan ya zama to abokin nashi mutumin kirki ne fa salihu to shi ma zai zama to mutumin kirki na gari wa in bahim in abokin nashi ya zama to dabba ne shi ma zai zama dabba ne dan haka suka ce ka abokanci mutanen kirki malam ce asirru shi samun sirri asirru sirri da yake ciki fi hasu shar'i cikin kwadaitarwar shari'a wa rijalul tarbiyati da mazajen tarbiyya والتسليكي da mazajen da ke ɗora bayi a hanyar Allah ala mukhaladatul akhyari bisa cewa ka rika yin mukhalada da mutanen kirki aqidatan wajen aqida kar ka yadda kai mukhalada da wanda aqidar ka ba irin aqidar shi bane sannan wa ilman ma abota ilimi na duniya da na addini ko ce na addini da na duniya wa amalan da kuma kyawawan ayyuka wa takhallukan da kuma kyawawan dabi'o'i dalili والبعد da kuma yin nisa an mukhalalatul ashrari da yin mukhalala da ashrarai aljahalati jahilai allazina waɗannan da tantaziruhum a'maluhum as-sayyi'atu wanda munanan ayyukan su ke sauraron su wa qaiduhum as-sudu da aqidojin su waɗanda suke munanan nan suna nan suna jiran su wa tasarrufatuhum ata'ishatu da ainihin kai kawo su din nan mai tashin hankali yana nan yana sauraron su wa alsinatuhumul badiyatu waɗanda harsunan su masu batsar zancen nan ake sauraron su kuwa to dalilin da shari'a ta kwadaitar a bisa abota da mutanen kirki annal mar'a shi mutum fi dini qarinihil hamim yana kan addinin aboki shi ne abokin gwamun shi shi sa hausa suke cewa abokin barawo barawo ne kasa su hausa kullum zaka ji suna faɗin magana wani lokaci sai ka same ta nassin alkurani ne ko nassin hadisin annabi saboda ka annabi ne yake cewa kowane ɗayan ku ya samu abokin da zai yi mu'amala da shi dalili kowane mutum yana yin mu'amala ne da irin mu'amala abokan shi don haka falyaktar rashida lallai ne ka zaɓi shiryayye falyaktar ko falyaktar falyaktar rashidu man yukhalil lallai ne mutum shiryayye ya zaɓi wanda zai aboki da shi fi duniyar mukhalatati a duniyar abokantaka ko ka cuɗanye wal muqarabati da kusanci wal yatabassar ko wal yatas wal yatasab wal yatabassar lallai ne ya duba ya sanya ido na basira kabala an yanjarifa fi ku'u fi ku'uri wa mutahatan wa mutahatil khusrani kafin ya fada a cikin ramuka na asara da ainihin saɗewa fa iza qaranta salihina idan kai abota da bayin Allah na kirki fa sawfa tatakhallaku bi salahihim da sannu zaka dabi a da kyawawan ayyukan su fa tu'a fa tu'ammira waqataka za kuma kai raya lokacinka ma ahum tare da su bi zikrillahi da ambatan Allah wa qalbaka zaka raya zuciyarka bi mahabbatillahi da son Allah wa jawari haka zaka raya gabobinka bi da'atillahi da din Allah wa lisanaka zaka raya harshenka bil da kamewa an maharimin lahi daga abubuwan da Allah ya haramta dalili manzo Allah ce man kana yu'minu billahi di wanda ya kasance ya yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe falyakul khairan to ya fada alkhairi aw la yasmut ko kuma ya shiru sannan wa tata'allamu alaihim akhlaqar raqil al-awwal idan kai abota da nagargari bayan Allah to za ka sani daga gare su kyawawan ɗabi'o'in jama'ar nan ta farko suwa kenan mimman sajjalu waɗanda suka yi registration shine tasjil waɗanda suka yi registration a ina fi jami'ati al akhlaqil muhammadiyyat al azimati waɗanda suka yi registration a jami'ar nan ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan kai mukhalala da bayan Allah to za su mayar da kai irin ɗabi'o'in waɗanda suka yi registration a jami'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suke koyar da kyawawan ɗabi'o'i ɗin nan registration kawai suka yi ana ce a'a wata harraju sannan suka yi graduation ake cewa ko mene suka yi graduation kamar yadda za ku yi kai malam sani shine a sakhrij ko da larabci wanda ya graduation a ce shiriju wanda ya graduation daga makaranta kenan to suka yi graduation suka samu fita ta ne bi shahadati tazkiyati da certificate da cewa an tsarkake zuciyarsu certificate din tsarkakewa zuciya al'aliyatu certificate din kuma madaukakin certificate amsalin khulafa'ir rashidin kaman halifofin na shiryayyu Abubakar Umar Usman Aliyu idan kai mu halada da mutanen kirki ka hada kanka da bayin Allah to za su mai da kai irin ɗabi'o'in sahabban annabi da irin zaman da suka yi a gaban annabi ana tare wa ahlus sufati da ma'abota rumfar masallaci din nan ahlu sufa irin su Abu Hurairah ta din nan wanda suka kakkaba jakansu daga duniya da abin da ke cikin ta ana tare su ake nan malaki alqaniina masu wadatar zuci din nan wanda za ka samu aljihun su ba ko sisi jakansu ba ko sisi bankadan su ba ko sisi amma Allah ya cika zuciyarsu sai suke ganin sun fi kowa wadata shine kana'a alqaniina ita ce ake cewa wadatar zuci wanda manzo Allah yake cewa a la gina illa ginan nafsi din nan ko inda wanda manzo Allah yake cewa alqanaatu kanzul la yafana wadatar zuci wata taska ce da ba ta karewa to waɗannan ƴan jami'ar annabin nan waɗannan suka yi registration a jami'ar annabin nan suka fita da certificate na gyaran zuciya din nan to sun samu ta cikakken certificate na cewa su din nan masu wadatar zuci ne iya wadatar zuci kawai a'a alqanitina masu yawan ibada masu yawan ibada masu yawan kankan da kai masu yawan komawa zuwa ga Allah shine alqanitina arraki'ina masu yawan ruku'u as-sajidina masu yawan sajada mala yace allazina nafadu aydiyahum wadanda suka kakkabe hannuwansu min gubari almadiyati suka kakkabe hannuwansu daga ƙurar tarkace wannan almadiyatu dukkan wani abin da ke rudin bayi ya hana su zuwa ga Allah to su waɗannan 'yan jami'ar annabi wanda suka yi rijista a jami'ar annabi suka samu certificate to sun kakkaba hannuwansu daga wannan tarkatan duniya tarkatan na duniya wasta kanu li rabbihim suka zamanto sun kankan da kai ga ubangijinsu fi sa'iril auqati cikin sauran lokutansu wa ammarul quluba suka raya zukatansu fi tafakkuri da yin tunani da yin tunani fi malakutil ardi was samawati cikin malakutin kasa da na sama ko da yaushe allazina yatafakkaruna fi allazina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ko rabbana ma khalaqta hadha batila inna wanda kullun tafakkurunsu cikin halittar sammai da kasai kawai sannan wa akhalul juyuba suka ainihin wofintar da ajihunansu min ramaji wa kuma muguriyaji daga toka da gawayin tarkatan nan da ke rudar da bayi mana tarkatan duniya su ne waɗannan dai na sabon annabi din famtaddar ta'alimuhum koyarwarsu ta miƙu wata sarrabar sajayahum ɗabi'o'insu suka nasu وانتشرت مطارف أطاياهم مدوك كان كوتي تكسو تيابا تكين الأمة وما, وما ضاياهم درجو جنسو فأحيوا المجالس سكرايا جمزوني كلا تكين شأن الله وربط البواطن سكا دوري سكا تنباين الله جوا سكا دوري سكا تنباين الله والزواهر سكا دوري ظاهر باين الله في الظاهر الباطن الأول الآخر mana suka daure zahirin bayin Allah da azahir shine Allah suka daure batinin bayin Allah da albatin shine Allah saboda Allah huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu to bawa ma yana da zahiri yana da batini zahirin ka shine gabobinka sai suka daure gabobin wajen kullun gabobin kawai su bi Allah suka daure gasansu shine mana sun daura azahiru da azahiru kenan sai suka daure albatinu kuma da albatinu ta yaya ta hanyar batininka sai suka mayar da shi zuwa ga albazinu ta hanyar me ta hanyar rashin ganin wani Allah ana tare a ji a sani kullum abin da muke faɗa ba ba kamar yadda ake tunani cewa komai ya zama Allah ba ba komai ne Allah ba ko Allah ba komai ne sai Allah ba komai ne Allah ba ba komai ne sai Allah ana tare wannan dukkan malaman musulunci akan wannan suke suwa inda jalil mali da'in lahu shifa sai ko dan zahirin da bai da maganin cutar ba amma dukkanin sun tabbatar da babu abin da ke da tasiri cikin kaulin sai Allah shuhudan wastigraqan wa fana'an shuhudi da istigraqi da fana'i saboda suka kakkabe bayi suka mai da su zuwa ga wajen al-awwal az-zahir al-akhir al-awwal az-zahir al-batin al-awwal al-akhir az-zahir al-batin annabi ya fassara mana wannan hadisin ko da Allah yake huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin da annabi yake Allahumma anta al-awwal wa laysa qablaka shay'un Allah kai ne na farko a cikin farkon ta kanka ba komai wa anta al-akhir fa laysa ba'daka shay'un kai ne na karshe a cikin karshen ta kanka ba komai wa anta al-zahir fa laysa fawqaka shay'un kai ne na sarari da dukkan wani abu nazar babu wani abu da ya rufe ka a sarari wa anta al-badir fa laysa dunaka shay'un kai ne boye yadda babu abin da ya kai ka buya haka annabi ya fassara wannan hadisi saboda kana tare saboda suka daure bayi zuwa ga Allah wa kasratul ma'ariful ilahiyya sai sanin Allah ma'arifa ta sanin Allah sai ta yaɗu ta watsu wa halaulatul duniya duniya kai daɗi duniya kai zaƙi wa halaulatul hayatid duniya rayuwar duniya kai zaƙi kai zaƙi almurratu da take da tsacin nan saboda wato shi ba wa kullum in ya samu Allah ya samu komai ne in ya rasa Allah ya rasa komai ne a shi sa bayan Allah su dukkanin wani tsanani ko bala'i ko damuwa zaka gansu suna shagalin su kawai cikin Allah kisa ya ɗaga shiro yana cewa zamaniya ɗalƙul wajeki gairu mukaddarin a ruhu wa abdu da'iman lan ukammada zamani na sakin fuska da walwala ina maraita ina yammaci ko da yaushe ba za ka ga an tayar min da hankali ko an ɓatar rai ba dalili na samu Allah na samu annabi sallallahu alaihi wasallam ana tare to shine mana yace a duniya ta yi daɗi ta yi gardi bayan da ta ci gare ta wa wata saman amadu buri sai ma sai murmushi buri yake sai cewa ai an ma samu abin da ake buri kawai wa qawiyar rajau kauna ta karfafu wal takasal shirkul jaliyu shirka boyayyen shirka ya zama to ya bada baya wal khafiyu shirka wanda yake boye a shirkul jaliyu shirka bayyananne ya zama to ya bada baya wal khafiyu da shirka boyayye wal akhfa da shirka mafi buya shirkul jali bautar wani Allah lata da uzza ko wuta ko abin nan shirkul jaliyu kenan shirkul kafiyu riya riya yin aiki ba don Allah ba shirka ce karama shirkul kafiyu jin motsin wani Allah kada ana tare wal asfa ila akhir la yahdul mukhalafati har zuwa da karshen hasaken da cudanye da bayin Allah yake samarwa asfa daga na gaskiya ma al akhyari tare da zababbun bayin Allah wa amma man qaraba qurana asui amma duk wanda ya mu'amala da abokai na banza wanda su ba su san wajajen zikiri ba ba su san wajajen ambaton Allah ba babu ruwan su sai zaman majalisa kawai abin da ya dame su kenan to wannan fala yutahhiruhu babu abin da zai tsarkake shi min anjasihim daga najasar da za su shafa mai wa akbasihim da munanan abin da za su shafa mai illa sakar sai wuta sakara wa ma adraka ma sakar me ya sanar da kai abin da ake ce mautar sakara la tubqi wa la tasar ita wutar sakara ba ta bari ba ta kyala duk wanda aka jefa shi a cikin ta lawahatun lil bashar me tsananin naci ne ga fatar jiki ita wutar sakara naci gare ta ga fatar jiki duk inda fata take ta babbake ta ta kone ta alaiha tis'ata ashar akwai rundunar mala'iku guda goma sha tara wanda kowane mala'ika ɗaya yana da rundunar mala'iku sun fi dubu saba'in waɗanda suke gadin wutar sakara din nan Allah ya kiyaye mu baiti na tamanin da biyar ya ƙare sai baiti na tamanin da shida shi wace tazakurul nirani nashru suhufi ma fil jahimi min dawamil asaki yana riga da yake kusanta bawa ga Allah yake ƙara kusanta bawa ga Allah yake nisan bawa da duniya yake ƙara san sa bawa ya bi Allah tazakkur nirani yawan tuna wutatar da Allah yake da su ka rika tuna wutatan da Allah yake da su ya tanada nashar nashar suhbi dai dai ta takaddura na tashin alkiyama wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura ranar alkiyama kowa za a ba shi littafinsa mai kyakkyawan aiki za a bashi littafin sa a hannun dama za kuma ya mai hisabi hisabi mai sauki amma wanda aka bashi littafin shi da hannun hagu to wannan kan lamari ya lalace to ka rika tuna waɗannan abubuwan za su mai da kai zuwa ga Allah fasil jahimi ka rika tuna abin da ke cikin wutar jahimu min dawamil asaki na dawwamamman bakin cikin nan Allah ya kiyaye mu an ummi habiba radiyallahu anha qalat an karbo daga ummu habiba Ummu Habiba matar Annabi ce sallallahu alaihi wa sallam. Yar uwar Abu Sufyan ce. A yar uwar Muawiya ce, yar Abu Sufyan ce. Abu Sufyan ne babanta. Muawiya dan uwanta ne. Ana tare? Tace, "Sani ani Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ana aqulu." Wata rana manzo Allah ya ji ni ina addu'a cikin dare, sai ya jinna cewa, "Allahumma amtini bi zawji Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam." Ya Allah, ka amfanar da ni da mijina Annabi Muhammadu. wa abi abi sufyana ya Allah ka amfanar da ni da da babana abu sufyan wa akhi muawiyata Allah ka amfanar da ni da dan uwana muawiya ina na ga waya nan ka ambar ka ai da dan uwana muawiya annabi ya jini ina wannan addu'a da annabi ya jini ina wannan addu'a fa qala sai ce sa'alti Allah kin roki Allah li ajalin madrubatin wasu ajali waɗanda Allah dama ya riga ya aje wannan ajalin. Wa ayyami ma'adudati kina roƙon Allah wasu kwanakai wanda Allah ya riga ya lissafa su dama. Wa arzakin makasumati kina roƙon Allah wasu arzuzzuka wanda dama Allah ya riga ya azurta ya riga ya baki. Wato ka tashi cikin dare Allah Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza in Allah ya baka dama ko baka roƙe shi wani abu ba sai ya baka. Kawai shi ne. Shi yasa mazajen da suka tafi ta iya kawai shi ma annabi salati ila ila ila lawa sai sai gifari ko suka sani eh an taba yin wani malami a Kano malami ne shi tun da yake bai taba roƙon Allah wani abu na daga abin da ya shafi karkashin duniya ba hajjo yake domin ki duniya banza wofi ba zan yi addu'a in shafa ba shi kenan wata rana ana karatu a gaban shi sai wani ɗalibin shi cikin ɗaliban shi sai sai da ya numfasa Allah ka ba mu kuɗi. Ɗalibin wannan malamin ba. Sai malamin ce malam wani kuɗi kafin malamin ya rufe baki sai ce mai zaka mu samu lada. Sai ma yayi mana aka mai da abin ya zuwa ga lahira ba. Saboda kin tambaye ki wasu arzuka wanda dama ya riga ya raba kawai. Sai manzo Allah ya ce mata yawa lam yaj'ala shay'an min ha qabla ajlihi wanda Allah ba zai taba bada wani abu kafin ajalinsa ba. duk abin da bai lokacin shi bai ba duk na tinka Allah ba zai baka ba sannan kuma walan ya akhirahu Allah ba zai jinkirta shi daga lokacin shi ba sai ya baka lokacin yayi sai manzo Allah ya ce da ma ga abin da ya kamata ki tambaya ga roƙon da ya kamata ki sai manzo Allah ya ce mata walau kunti sa'alti Allah ina ma da kin roki Allah an yi zaki min azabin finnari ya tsare ki azaban nan da ke cikin wuta au azabin fil au azabin fil kabri ko kuma ya tsare ki azaba da ke cikin kabari da kin yi wannan addu'an kana khairan wa afdala da ya fi miki alkhairi da ya fi miki zama falala rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisi wa ruya an kulay bin bin huzn ko bin hazn radiyallahu anhu kala an ruwaita daga kulay dan hazanu Allah ya kara mai yadda yake سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ya kulu na ji annabi manzon Allah kira da minci Allah sabata gare shi yana cewa ijlabul jannata juhudakum ku nemi aljanna iya kokarin ku waharabu minan nari juhudakum ku nemi tsira daga wuta iya iya iya kokarin ku dalili manzo Allah ce fa innal jannata saboda lalle ita aljanna la yanamu dalibuha me neman ta baya bacci da daddare me neman aljanna baya bacci da daddaren ji manzon Allah wa ina nara wuta la ya namu haribuha mai gudu daga wuta baya bacci da daddare in ji manzon Allah wa ina al-akhirata al-yawma lalle lahira ita a yau mahfufatun bil makarihi an kewaye ta da abin da rai zai so ne saka dare a ka tashi kabar bacci kai alola kai sallah kai alola kai istighfari kai la ilaha illallah kai salatin annabi kai istighfari kai sadaka kai zakka kai ka je masallaci ana tsananin zafin rana kai azumi ana rana kai kaza wani abubuwa ne wanda rai ba sa so to da ita aka kewaye aljanna da ita aka kewaye aljanna wa ina duniya ita ko duniya masu fatin billa zati an kewaye ta da abubuwan jin daɗi ne da nishaɗi wa shahawati da abubuwan sha'awa dan haka fala tulhiyannakum anil akhirati kar ku bari kar ku bari duniya ta shargaltar da ku gabarin lahira kar ku yadda da wannan rawahu tabarani imamu tabarani ne ya roci wannan hadisi wa ana anas radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga anas yadda Allah ta tabbata gare shi daga manzon Allah tirara da min Allah ta tabbata gare shi manzon Allah yake ya masharal muslimina ya ku taron musulmi irghabu fi ma raggabakum Allah fihi ku yi ta kwaɗayi cikin abin da Allah ya kwaɗaita da kuɗin nan, mana aljanna, ku yi ta kwaɗayi samun aljanna ta hanyar kyawawan ayyuka. Wa hazaru min ma hazarkum Allah minhu, ku tsautu, ku kiyayi kanku daga abin da Allah ya kiyaye da kuɗin nan, abin nan da Allah ya kiyaye da ku to ku kiyayi kanku daga shi. Wa khafu min ma khawafakum Allah, Allah ya tsoratar da ku wasu abubuwa, to wallahi ku ji tsoron abin da Allah ya tsoratar da kuɗin nan. Bima khawafakum Allah bihi min azabihi na daga azabashi wa iqabihi da aqubashi wa min jahannama ku nemi tsarin Allah ku nemi gudu daga shiga wutar jahannama manzo Allah yake fa innaha lalle ita aljanna law kanat qataratun da dugo daya daga aljanna sai dugo daya na abincin aljanna ko ruwan aljanna ko madarar aljanna ko nonon aljanna ya dugo ma ku fi duniya a ce dugo daya na aljanna ya dugo a nan duniya Allah ce antum fiha wanda kuke cikin ta hallat halakum sai ta daɗaɗa ta ta zakata ta har abada ba za a taɓa samun wani abu na rashin jin daɗi a duniya ba da ɗigo ɗaya na aljanna zai ɗigo duniya. Ku gane abin da hadisi nake nufi da a ce wani abu na aljanna kwaya ɗaya zai ɗigo duniya to har a tashi alkiyama ba wanda zai sake cin yunwa ba wanda zai sake rashin lafiya ba wanda zai sake sauro zai sake cizo ko kuɗin cizo ko kunama dukkan wani abin da ka san dai zai zama damuwa to da ɗigo ɗaya na aljanna zai ɗigo a duniya to har abada ba za a sake samun wannan abin a duniya na damuwa a duniya ba zai zama da duniyar gaba ɗaya daɗi ne kawai ana tare to ba tana ce gaba ɗayan ka za a ɗauke ka a tindima ka a wannan daɗin Allah ya dace da mu mafi daɗin ma kun san mafi daɗin fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akwai annabi a cikin ta sai manzo Allah yake kuma to ku ji ku sani walau kana qatratu minan nari da a ce dugo ɗaya na wuta sai dugo ma'akum tare da ku fi duniya kuma a wannan duniyar Allah ce an tumfiya wanda kuke cikin ta khabasata alaikum da ya bata duniya duk wani abin da ake ce ma daɗi da ya gushe a duniya da ɗigo ɗaya na jahannama zai ɗigo nan duniya wannan ce za a sa wasu daga cikin bayan Allah Allah muna jin mun Allah ka ji tausayin mu Allah ka rahamshe mu Allah ka rahamshe dukkan al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka nisanta su daga wannan wuta rawahu al-baihaqi imam al-baihaqi ya rawaito wannan hadisi wa ruya an Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu kala an ruwaito daga Umar dan Khattab yadda Allah ta tabbata gare shi yace jaa jibrilu ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana malaika jibril ya zo wajen manzon Allah kira da rani ta tabbata gare shi ki gairi ini illa likana yati a lokacin da ba lokaci yake zuwa mushi ba fa kama ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ga manzon Allah ya tashi ya tafi wajen malaika jibrilu fa kala sai manzon Allah ya ce mai ya jibrilu ya kai mala'ika Jibrilu, mali araka mutagayyiran launi, ya ne na ganka gaba ɗaya launinka ya canza. Shi kanshi mala'ika Jibrilu a lokacin da ya zo man annabi, gaba ɗaya sifar mala'ika Jibrilu ta canza gaba ɗaya. Sai manzo Allah ya ce mai, ya rage sifarka gaba ɗaya ta canza kai Jibrilu? Faƙala, sai Jibrilu ya ce mai, ya Muhammadu, ya annabi Muhammadu, ma ji ituka, ban zo maka ba, hatta amara Allahu har sai da Allah ya umar yayi umarni bi manafiqin nari da masu hura wuta cewa a hura ta hurawa ban zo daga ba sai da Allah ya umarni cewa a hura wuta hurawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya faɗa mawa jibrilu sifli annara wan utli jahannama siffanta mun wutar da kace an hura ta siffanta mun wutar jahannama injiya take قال جبريل قال جبريل sai malaika jibril ya faɗa alaihi salam amincin Allah ya tabbata gare shi inna Allah tabaraka ta'ala Allah mai girma daukaka amara yayi umarni bi jahannama ga wutar jahannama fa da alaiha akai ta hura ta akai ta hura ta alfu amin sai ta shekara dubu ana hurawa hatta ibyabat sai da ta fari fat saboda tsananin bala'i da musifa na wannan hurawa da aka yi mata da aka hura ta ta yi fari fat sai Allah ya ce ya dubo jahannama ta yi fari sai ta aibata huru ba ku ƙara hura wuta summa amara fa da alaiha alfu amin hatta ihimarat sai Allah ya ce a sake hura aka sake hura wuta jahannama sai da aka sake hura ta shekara dubu bayan wancan dubun na farko sai da ta yi jajawur ta yi jajawur summa amara Allah ya ce wuta ta yi ja'e bata huru ba a ƙara hura wuta. Suma mara Allah ya sake umarni ba uki da alaya alfu amin aka sake hura wutar jahannama shekara dubu hatta iswa da ce da ce baki kirin. Fahiya sauda'a tana nan yanzu baki kirin take mujrimatu ba komai a cikin ta sai duhu ko tafin hannunka ba za ka gani ba aka saka a ciki. Allah ya kiyaye. La yaji ushararuha ita tattafin wutar jahannama ba irin na duniya bane baya haske. la yutfau lahabuha ba a kashe huruwarta ba a kashewa wallazi ba saka bil haqi ya rasulullah na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya malaika jibril yake gaya mawa manzon Allah law anna qadara saka bi ibratin da ashe gwargwadon hutun kofa allura an san dai allura to gwargwadon wannan hutun nata futiha min jahannama a bude daidai butun kofar jahannama kaman girman kofar allura fa a bude shi ila ahalin duniya a bude ma yan mutanen da ke duniya iya kofar girman allura lamata man fil ardi kulluhum jami'a da duk mutanen da ke duniya sun mutu saboda hujin kofa allura na jahannama da aka bude hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ka ji tausayin mu min harbi saboda tsananin zafin da zai zo duniya duk mutanen duniya ya sun mutu Man- malaika jibril ya ci gaba da cewa wallazi ba saka bil haqqi na rantse da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya law anna sauban da a ce tufa ma'ana riga riga min siya da halin nari na daga rigar ɗan wuta cikin yan wuta a cire rigar mutum ɗaya daga yan wuta ullika sai a rataye rigar baina sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa a rataye rigar ɗan wuta ƙwaya ɗaya lamata man fil ardi jami'an min harri da duk waɗanda suke cikin duniya sai sun mutu saboda rigar ɗan wuta ƙwaya ɗaya da aka rataye a saman duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ji tausayin mu dan annabi Muhammad حسبنا الله ونعم الوكيل والذي بعثك بالحق نارتي da wanda ya aiko ka da gaskiya ya Muhammadu law anna khazinan min khazanati jahannama da a ce mai gadi ɗaya daga masu gadin wutar jahannama baraza ila ahlid duniya zai fito zuwa ga mutanen duniya ta ganshi mai gadi ɗaya kawai daga masu gadin wutar jahannama ya dan leko duniya a ganshi lamata man fil ardi kulluhum da duk waɗanda suke duniya sun mutu mai yasa min qubhi wajen yi saboda munin fuskar shi wa natin rihi da warin warin warin jiki shi warin jiki shi da munin fuskar shi sai ya kashe mutanen duniya gaba ɗaya mai gadi ɗaya daga masu gadin wutar jahannama haka aka zuba su barkat a cikin wutar jahannaman nan Allah ka ji tausayin mu domin annabi Muhammadu wallazi ba saka bil haqi ya mu- ya muhammadu na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya law anna halqasa da ce zobe daya min min hilaki silsilati ahli nari daga sarkar wutan jahannama to a cikin zobe kwaya ɗaya kawai allati na'ata Allah fi kitabi wanda Allah ya siffata alqur'ani shi zobe ɗaya daga cikin sarkar ai zobe sarkar haka take zobe zobe ko to a cikin eh, zobe ɗaya wuji a sai a ɗora wannan zoba ala jibalin duniya a bisa dutsunan da ke duniya gaba ɗaya lar- larfar ras da duka dutsunan duniya sun zama toka saboda zafin wannan zobe kwaya ɗaya kamu saba'in ake ɗaura dukkan ɗan wutar jahannama Allah ka ji tausayi mu don annabi Muhammad Allah ka ji tausayi mu wa ma ta ƙara ba ta yantahi ila ardi tusa za su tarwatse su nufe har sai sun kai ƙasa ta ƙarshe saboda bala'in wannan zuwar- zobe ɗaya daga zoben yan wutan sarkar wutar jahannama Allah ya kiyaye mu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril yana zuwa daidai na sai manzo Allah yake mai hasbi ya jibrilu ya isa ya isa haka ya malaika jibrilu la yansadi qalbi fa amuta kar zuciyata ta tsage in mutu ba ta haka ya jibrilu sallallahu alaihi wasallam qala mai ruwa ya ce fa nazarar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aka ga manzo Allah yayi kallo ila jibrila zuwa ga malaika jibrilu wa huwa yabki malaika jibrilu kan yana kuka fa kana tabki sai manzo Allah ya ce mai kuka kake jibrilu tabki ya jibrilu jibrilu kuka kake yi wa anta min Allah fil makan alladhi anta bihi duk matsayin da kake da shi bai isarka a wajen Allah kuka kake yi wa ma li la abki kala sai malaika jibril ya ce wa mali la ki me yasa ba zan yi kuka ba ya muhammad me yasa ba zan yi kuka ba ana haƙu bil buka in ya dace in yi kuka in ji jibrilu la alli akuna fi ilmi llahi ala ghairi al allati ana alaiha ina zamanto cikin ilimin Allah ba cikin halin da nake a yanzu ba a yanzu na san ni maku cikin Allah ne a ta ce ne a wajen Allah amma ba mamaki in zamanto kila ba haka nake a ba a ƙarshe na ina ina cikin wanda za a sa a wancan wutar da nake siffanta mata wa ma adari malaika jibril ya ce ban sani ba la'alli ubutiliya ko Allah zai jarabce ni bi mabtuliya bi iblis da irin abin da aka jarabce jarabce iblis da shi da babban malami ne mal- a- eh, iblis babban malami kuma babban mai ibada amma ga yanda ya kamato da sani ko amin irin yanda aka yi wa iblisu a ne mutum fakar kana min al malaikati da yana cikin babban malaiku malami ne babban mai ibada amma ga yanda karshen shi ya zamo ana tare wa ma adari ban sani ba la'alli ubtiliya ko Allah ya tarbice ni bima bima bima ubtiliya bihi harutu wa marutu da irin abin da aka jarabci harutu da marutu dan haka nake kuka kala mai ruwa ya ce fabaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi ma manzo Allah sai ya fashe da kuka wa baka jibrilu alaihi salam malaika jibril shi ma ya fashe da kuka sai kuka malaika jibril na kuka manzo Allah yana kuka sallallahu alaihi wa sallam fa ma za la yatiyani hatta nudiya jibril na kuka manzo Allah na kuka ba su daina kuka ba har sai da aka kira su suka ji kira an ya jibrila ko an ya jibrilu ya kai malaika jibrilu wa ya muhammadu ya muhammadu inna allaha kad ammana kuma an ta'asiyahu ku kwantar da hankalinku Allah ya amintar da ku har abada ba ku saba mai ba suka samu aminci dan Allah ni ma da ku da ammana wannan ne ashe muna da aiki babba muna da aiki ja a gaban mu Allah ka ji tausayin mu dan annabi Muhammad fartafa jibrilu alaihi salam sai malaika jibrilu ya daukaka ya sama daga wannan wannan bayani da ya ga min manzon Allah وكرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا sai fito famarra bi qaumin sai wuce wajen wasu mutane min al ansar na daga mutanen Madina ya baku suna ta dariya a wurin su wai abuna suna ta wasan su fa kana sai ce mai sai ce musu atabakuna au dariya kuke yi wa wara'akum jahannam ga jahannam a bayan ku falau ta'lamuna ma alamu da kun san abin da na sani da da hikim kalilan da kun ji dariya kadan wala bakaitum kaseeran da kun yi kuka mai yawa da kun san abin da na sani da kun yi dariya kana da kun yi kuka mai yawa walan ma asgattum asgattum dama da ba ku taba jin dadin abin sha a bakin ku ba har abada wal sharaba da ba ku taba jin dadin wani abin sha a bakin ku ba har abada wala kharajtum ila sa'adati ila sa'ada kun da kun tafi zuwa ga tuddai tudu za ku hau gaba ɗaya za ku bar duk wani jin daɗi na duniya da kun bashi da kun san abin da na sani in ji manzon Allah. Tan aruna ila Allah kuna neman fakewa zuwa ga Allah. Rawahu tabarani imamu tabarani ne ruwaito wannan hadisi. Allah ka ji tausan mu da annabi Muhammad. Wa ana bi Hurairata an karɓo daga Abu Hurairata radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata a gare shi. Kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Manzo Allah ya ce lau kana fi hadha masjid da zai kasance a wannan masallacin da muke ciki bi atu alfi a ce akwai mutane dubu ɗari a cikin masallacin nan aw yanzu na kai a ce ma sun fi dubu ɗari din wa fihi rajulun min ahlin nari a ce a cikin akwai mutum ɗaya dan wuta mutum dubu ɗari kai ko sun fi dubu ɗari a ce akwai ɗaya dan wuta a cikin su fata na fata sai ya numfashi fa asabahum nafasuhu sai numfashin numfashin dan wutan nan ya samu mutanen da ke masallacin nan dubu ɗarin nan ko sun fi dubu ɗarin nan la hatara kal masjid wa mafi masallacin da duk wanda ke ciki sai sun kone saboda numfashi ɗaya ne dan wuta kawai numfashi ɗaya hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ka ji tausayi mu dan annabi Muhammad rawahu abu ya'la wa isnaduhu hasan Imam Abu Ya'ala ne ya roki hadisin nan isnadin hadisin nan isnadi ne kyakkyawa wannan shine sanadin da Allah subhanahu wata'ala yayi mawa bayin da suka kan gare mu a daidai lokacin da kuma ya tanada mu bayin da suka bi shi kowace irin ni'ima to Allah ba mu da wani aiki da zamu kusance ka da shi ba mu da wani aiki da muka tantance shiga aljanna ba mu da wani aiki da muka cancanci ka nesanta mu da da shiga wuta face tsantsar kamun kafa da annabin ka annabi Muhammad Allah dukkanin abin da muka yi maka ka yace mana ka ji tausayin mu dan annabi Muhammad Allah ka sanya dukkan al'ummar musulmi ba sa cikin ƴan wannan wutar da ka tana da zaka kona bayan ka a cikin su Allah don annabi Muhammad kai mana wannan wannan shine abin da ya shafi tsantsar wutar to bayan nan akwai wasu kwari kwari kwari da ke cikin wutar kuma sai ma ce amma audiyatu ha amma kwari-kwari da ke cikin wutar jahannama bai fi hawara daga hadisan da suka zo bisa kwari-kwari da ke cikin wutar jahannama an abi sa'id na radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga abu sa'id shi kuma ya karbo daga manzo Allah tsira Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi kala manzo Allah yace wailun ai Allah rama kuna ta karanta a cikin alqurani wailun yawma idil lil mukazzibin ko kana dawowa nan nan kasa ma cikin na ga ina ma wailun lil mutaffifin ga suna dai wailun wailun ga suna alqur'ani to menene wailun din nan shine za a gaya mana anan zaka ce mana wailun duk in ka ga alqur'ani ya ce wailun wailun ya tabbata ga suwani wailu ya tabbata ga suwani menene wailun din nan ya ga ce wadin wani kwari ne fi jahannama a cikin wuta jahannama yahwi fihi al-kafiru wanda kafiri zai sulmiya a cikin shi arba'ina khalifa sai shekara arba'in yana zulmiyawa a cikin shi kabla an yabliga tsara kafin ya kai karshen shi rawahu ahmad wa tirmidhi imamu ahmad da imamu tirmidhi suka rawaito wannan hadisi din illa annahu qala wadin yace tirmidhi imamu tirmidhi yace wani kwari ne baina jabalaini tsakanin wasu dutsuna guda biyu na wutar jahannama ya hawi fil kafiru kafiri zai sulmiya a cikin shi 70 khalifa shekara 70 قبل أن يبلغ قهره فافين كي كسر وأنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن سامو daga gare shi da shi Abu Sa'id al-Khudri cikin fadin Allah da Allah yake sa'uri dukuhu sa'uda zamu goma zamu kallafa mishi hawa dutse wanda ake ce mai sa'udu kana sai aka sai sai manzo Allah yake su'udu din nan da aka ce jabalun wani dutse ne min narin na wuta wani dutse ne amma gabaki ɗaya yake kamar da yadda ka san za a ɗauki ƙarfe a sa wuta ya jaɗin nan to haka dutsen yake me za a yi da shi yukan lafu za a kallafa ma mutum ne an ya sadahu cewa ya hau kan wannan dutsen dutse ne kamar jan garwashi a wutar jahannama kuma sai a ce mutum sai ya hau shi fa idza wada yadahu alayhi sabat mutum yana ɗora hannunsa sai ya hau dutsen hannun zai narke kamar ka ɗauki siyoyi kamfo ka sanya a cikin ruwa haka hannun mutum zai narke fa idza rafa'aha adat yana yana narkiya kuma sai Allah subhanahu wataala sai take mai da hannu wa idza wada rijlahu alayhi alayhi sabat yana dora kafar shi akan dutsen zai hau ita ma sai ta narke kamar siyoyi kamfo ka sake a ruwa fa idza rafa'aha adat yana ɗauke kafar sai ta dawo yas'adu saba'ina khalifan haka zai ta yi sai ya yi shekara saba'in yana wannan ɗawainiya sun ma yahawi kazalika sannan sai ya sake silmiyowa shekara ainihin saba'in rawahu ahmad wal hakim imamu ahmad da imamu hakim suka rawaito wannan hadisi wa ibn mas'ud radiyallahu anhu an samu ga abdullahi dan mas'ud Allah ya dade shi cikin fadin Allah da yake cewa fasal fasawfa yalqawna ghayya da sannu za su haɗu da wutar da ake ce mata gayya da hausa suna ce mata zaza kala aka ce gayya din nan shi ma wajin fi jahannama wata wuta ce a cikin wani kwari ne a wutar jahannama yuqzafu fihi alladhina yattabi'una shahawati za a jefa waɗanda suke bin sha'awoyin son zuciyarsu rawahu tabarani wal baihaqi imamu tabarani da imamu al-baihaqi suka rawaito wannan hadisi وروي عن ابي هريره ارويت رجع ابو هريره رضي الله عنه الله يددك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم يكي تعوذوا بالله من جب الهزن كل كرجع روبان الله تاي دقى ريج يربكين تكي وتريج ياتي كو سنة كينا ريج يربكين تكي قالوا تذكت يا رسول الله يا نبي الله وما جب الهزن إنني ريج يربكين تكي كما kala sai manzo Allah ce wadin fi jahannama wani kwari ne a cikin wutar jahannama wanda wannan kwari ta ta'awwazu minhu jahannamu ita kanta wutar jahannamu tana neman tsarin Allah daga gare shi kullu yawmin arba'ati marratin kullun jahannamu sai ta ce Allah ka tsare ni daga jubbul hudini sai ta faɗa so 400 ila ya ka ce ya rasulullahi ya annabin Allah man yadkhuluhu wa za a a wannan kwari wanda wutar jahannama kanta take neman tsarin Allah daga gare shi kana sai annabi ya ce arama bulala kanku inda an tattale shi ne lil qurra'i ga makaranta alqur'ani amma su wanne almura'i na masu yin riya ya amalihim da ayyukansu ka karanta qur'ani ka haddace qur'ani dan a ce wani mahaddaci ne kawai wane makaranci ne don haka kai to mako maka kenan wannan kwarin Allah ya kiyaye Allah ya sa mu karanta alqur'ani don Allah annabi ya ce wa inna min abgabil qurra'i ila Allah yana daga mafi kin makaranta alqur'ani a wajen Allah makaranta alqur'ani da Allah baya san su kwata kwata sune allazina yazuruna al-umara'a wal jawrata makarantan alqur'ani da Allah ya ba su alqur'ani suka karanta shi suka fahimce su suka fahimce shi amma kullum ba su da aiki sai ziyarar shugabanni da azzalumai don neman duniya hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ka ji sosai mu rawahu ibn majah ibn majah ya rawaito wannan hadisi sai fa karatun faga irin shi Allah subhanahu wataala ka ji sosai mu don annabi Muhammad yawa a ƙarshe mu sake jawo hankalin mu wallahi wallahi wallahi ba mu da matsera ba mu da makubuta ba mu da madafa daga wannan bala'o'i da Allah ya tanada mawa bayan shi face rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam face rike annabi dukkan abin da zaka je da Allah shi idan baka je mai da annabi Muhammad ba akwai damuwa akwai damuwa amma in ka je mai da Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah yana tsananin jin kunyar manzon Allah shi yasa kullum kullum bayan Allah suke son su tamfara ka da manzon Allah sa kullum zaka ji Ibrahim yana ce maka fa maliya ghairil mustafa al badari ma'rafu wa fi ja'izat al ghairi maliya markabu ba da wani kwadai ba da wani abu ne ma in ba kai ba ya rasulullah dalili saboda shine ainur rahmatir rabbaniyya ainihin rahamar ubangiji da shine Allah ya yi ma bayi rahama kafin zuwan su da rahamar sa ya musu rahama a yanzu da rahamar sa zai musu rahama tashin alkiyama sauraka mu rike annabi sallallahu alaihi wa sallam mu rike manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mu rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kyautata ma ƴan uwanmu mu guji cutar da bayan Allah mu guji cutar da halittar Allah za mu kubuta daga dukkan wannan bala'o'i da muka karanta na waɗannan azabobi da Allah ya tana da mu bayan shi bayan shi Allah subhanahu wataala ka ji tausayin mu dan annabi Muhammad babu da wani aiki da muka tattace rahman Allah wallahi wallahi babu da wani aiki da muka tattace rahman Allah babu da wani aiki da muka tattace nisantar azabar Allah illa Allah ya yi mana dan falalarsa kawai sai dai Allah ya ji kanmu ya ji tausayin mu dan falalarsa kawai Allah ka ji kanmu ka ji tausayin mu dan falalarka ba ana nufin kai ai aikin bane a ai aiki kamar ba gobe kai ibada kamar ba gobe ana tare kai ibada kamar ba gobe amma ka tabbatar falalar Allah sai za ta tseratar da kai a wajen Allah wannan shine dalilin da kullum ake son ai ta karanta mar mutane littattafan manyan bayan Allah da za su nuna maka baka da wani aiki da zai tsarkata da kai daga wajen Allah fa a ce rahamar Allah kawai Allah ya dace da mu. Kai tambaya ɗaya ko biyu.